سلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na dubu da ɗari hudu da uku a cikin sahih al-bukhari a yau za mu tashi akan hadisi na dubu da ɗari hudu da hudu wanda kama hadisin al-imam al-bukhari ya aje babi da unwan ma uddiya zakatuhu falaysa bi kanz duk abin da aka ba da zakar shi na cikin dukiya to ba a lissafa shi cikin taska abin da mutum zai zo ya tara ya katange bai fidda haƙƙi na talakawa a ciki to duk dukiyar da aka ba da zakarta ba ta shiga cikin wannan tsarin na shari'a kenan ita ce duk dukiyar da fa a hidda mata zaka to shari'ar musulunci ta mata hukunci da alkanzu shi kuma alkanzun nan hukuncin da Allah ya yanke ma wanda yake da shi bi ma'ana dukiya wadda ba a fidda mazakka ba Allah cewa yi wallazina yakmizuna adh-dhahaba wal fiddata ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون كنن الله يفاد labarin cewa duk dukiya wadda ba a hidda mazaka to za a yi ma mutum lalas da ita ranar tashin alkiyama a maida ta kawai wani fayar wanda za a rinka nana ma mutum wutar shi a jikin shi baya da sasannin jikin shi da goshin shi da sauransu kuma a rinka ce mashi ka ga abin da ka tara ma kanka to wannan yakni zona din da aka faɗa cikin ita wannan aya shine nan annabi ya ce shine al-imam bukhari ya kawo shi wannan hadisi ne fa amman ya yi unwani da shi hadithi ne amman ya yi unwani da shi ya ce ma'udi ya zakatu ko falaita fi kanzu wannan unwanin ya zo a matsayin hadithi to amma ba irin hadisan da al-imamul bukhari ya yarda ya sa cikin sahih nashi ne ba sai الإمام البخاري bayan ya aje babin yace li kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan fadan ma'aikin Allah da yace laysa fima duna khamsati awatin sadaqa dukkan abinda yake kasa da ukiya ukiya ukiya din nan 40 dirham ne dirhami na azurfa kuɗi na azurfa ana ce masu dirham kuɗi na zinari ana ce masu dinar kenan duk kuɗin da ba su kai ukiya biyar ba ukiya kuma shine arba'una dirhaman dirhami guda arba'in to kenan shi ne zai baka dirhami ɗari biyu wannan shi ne nisabi na azurfa nisabi na dinari shi ne ishiru da dinaran ɗan zinari ta fi tsada dinari ashirin shi ne nisabi na zaka ko annabi ya ce dukkan abin da bai kai dirhami ɗari biyu ba shi ne hamsa a waƙin arba'in arba'in sau biyar za su baka ɗari biyu sai ya ce annabi ya ce duk abin da bai kai haka nan bai da zaka kinan dukkan abin da bai kai dirhami ɗari biyu ba bai da zaka to ita azurfa ita ce ƙasa ga dinari ita ce ƙasa da zinariya yanzu jiya-jiyan nan ake ba da labarin sa'iri na zinari yana kai wajen jika saba'in da jika sittin da biyar gram guda kawai to in ka buga shi so tamanin da biyar gram ake magana hamsa wa samanuna gram shine nisabi na zinari خمسمائة وخمس وتسعون شيني نصاب جرام شيني نصابي لا أزرفة سيتا كي تري بير تتسكين دبير ني تكي كي matsayin جرام ita kuma a yanzu gram guda yana wajen ɗari da arba'in haka ɗari da arba'in to wannan tunda aka haddade nisabi na azurfa aka ce duk wanda bai kai shi ba bai da zaka to kenan daman an san nisabi na zinari sama da haka yake don haka nisabi na zinari da azurfa shi ne ake kimanta kuɗi wannan na takarda da su kenan daman nisabi na zinari yanzu kuna gani kenan sai ya kai wajen nawa miliyon nawa kenan miliyon biyar da wani abu to na azurfa fa akan seksa nawa zai bada so ɗari biyar da tisa'in da biyar to kaji katsan mil says to ka gani shi ka shi katsan mil zai iya isa zaka kenan don haka malaman fikihu suka ce nisabi na azurfa eh masha Allah nisabi na azurfa zai taimaka ma talakawa don yanzu kana da jika ɗari hudu kawai sai ka hidda ka ba da haƙƙin talakawa nizami na zinari kuma yana cikin ɓangaren masu kuɗi su su suke jin daɗin shi to kenan dai kun ji don haka in mutum ya ga cewa sai sun kai jika ɗari miliyon biyar ɗin nan abin ya yi nisa da yawa ɗan kasuwa sau da yawa ƙanƙanin 'yan kasuwa za su yi ta cakuɗawa a yi ta cakuɗawa kamun a kai miliyon biyar ɗin nan sai an daɗe ana yi to kai ma ka fara ba talakawa akwai wasu na nan abincin da za su ci ba su da suna nan suna faɗi tashi kai da kanka ka san kashi su to in ka so don taimakawa don Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka ga dukiyarka kenan in ka so ne ba dole ba ne to amma ka ɗauki nizamin fibba tun da wuri ka fara ba bayan Allah zaka don Allah ya sa albarka a cikin dukiyarka الإمام البخاري حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم wannan Khalid bin Aslam ya ce, Mun fita tare da Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma, faƙala a arabiyyun sai wani balaraban ƙauye ya ce ma Abdullahi ibn Umar, akhbirni an ƙaulillahi, walladina ya knizuna zahaba, ba ni labari daga faɗan Allah wanda suke tara azhaba wal fiddata zinari da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillah ba su ciyar da ita saboda Allah fa bashirhum bi azabin alim ka masu albishir da azaba wadda take mai raɗaɗin gaske wannan aya mun riga mun faɗe ta a baya qala ibn umar abdullahi ibn umar yace man kanazaha wanda za a cewa gashi nan ya tara su tarawa irin wadda ke sa a mai azaba shine falam yu'addi zakataha wanda ya tara ta bai bada zakata ba fawailul lahu mugun abu da azaba ta Allah ta tabbata gare shi. Innama kana haza qabla an tunzala azzaka wannan wai kamun a saukar da aya wadda ke magana akan zaka ce. Kenan falamma unzilat ja'alaha Allahu tuhran lil amwal. Kenan lokacin da aka sabkar da aya ta zaka ta sabka, to sai Allah ya sa wannan ita zakan ta zamo kamar tsarkake dukiya ne. Shi bai bambanta tsakanin dukiyar wadda ake fidda mazaka ba, da wadda ba a fidda mazaka. Shi ya azad wadda ma aka fidda mazaka za ta iya shiga cikin kanz, cikin abin da aka tattara, amma ai kaji abin da hadisi wancan ya nuna ko? kenan da unwani wanda al-Imam al-Bukhari ya aje na cewa dukkan dukiya wadda aka fidda mazaka to ba a lissafa ta cikin kansu to amma ra'ayi na Abdullahi ibn Umar yana ganin dukkan dukiyar da aka tara mutlakan kanzi ne kenan wannan in haka ne ake nufi kenan wannan aya kenan da take magana akan kanzu kowace irin dukiya ce aka tara kenan lokacin da aka sabkar da zaka duk wanda ya bada wannan zakan to ya tsarkake wannan dukiya daga kasancewar ta kan zine an gane bambanci aiko aha to kenan shi abdullahi ibn umar yana ganin cewa wannan ya khassasi umumin wancan aya idan tana nufin duk dukiyar da aka tara to ranar tashin alkiyama za ta zama bala'i ga mai ita to amma lokacin da aka saukar da aya ta zaka ita kuma zaka tsarki ce ga dukiya kenan dan haka ma annabi bai cin zaka to sai ya zama da kamar ta tura waccan aya to amma in aka ɗauki cewa wancan hadisin kamar yadda ya bayyana dukiya wadda aka fidda mazaka ba ma a lissafa ta daga cikin kansu din an gane amma fil lugha duk abin da aka zo aka tattara shi aka ajiye sunan shi kansu a luga kenan amma a shari'a tun da hadisi ya zo da cewa wadda ba a fidda mazaka ba ita ce kan to wannan ya nuna maka abin da ake nufi da ya nizuna zahaba wal fidda ba wai mujarrad ɗin ka tara kuɗi ba kuɗi tara su alkhairi ne Allah ya ambace su khairan in taraka khairan in ya bar alkhairi kuma kuɗi ake nufi Kidan in mun gane kidan akwai fahimta a nan ta abdullahi ibn umar yana ganin dukkan ma dukiya kowace iri ce kan zine kenan da an yi wannan hukuncin cewa za a mammai ita azaba amma lokacin da aya ta zaka ta sauka sai zamana kenan wanda ya bada zakatta wannan zakar da ya bada ta tsarkake dukiyar shi ba za ta zamo kan zuba ba za a azabce shi ba saboda ita. Wannan duka yana nuna mamu dai yadda tara dukiya yake kuma in ya zama da ba a fidda haƙƙin Allah a cikin ita wannan dukiya. الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى ابن أبي كثير ينزل كان أجا سي الإمام البخاري أخبرنا الأوزاعي wannan yana nuna cikin jama'a ne ya faɗa masu wannan bambancewa da kuka gani wani lokaci ce akhbarana wani lokaci na gaban ya ce akhbarani wai kuɗi ba wai ba wai har da ce waɗanda suka faɗa mashi ba har abin da suka faɗa sai sun hardace saboda wai in yace akhbarana to ba ni kaɗai ne da gani sai shi ba ya labarta mana wannan hadisin a cikin jama'a miki ba ni kadai bane lokacin da zai ce akhbarani yana nufin daga ni sai shine kurin ya haddasa mani wannan fa abin da suke yi kenan faɗan tantance hadisi na ma'aiki sai kawai wani ya zo in ya ci abinci ya koshi sai ya buɗe kujera ya zanna ya rinka cewa kawai wannan ƙala ƙato in ma ya ce don in bai ce ba duk abin da suka zo da shi ya ce ƙarya ne wallahi wannan yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama wanda annabi ya labarta su anna amr ibn yahya ibn am ibn umara akhbarahu an abihi yahya ibn umara ibn abi al-hasan انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ياجي abu sa'idin al-khudri yana cewa ma'aikin Allah ya ce laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa dukkan azurfa wadda bata kai dirhami ɗari biyu ba shine khamsa awaq babu sadaka cikinta walaisa fi ma duna khamsi gaudin su kuma raƙuma duk wanda ba su kai raƙumi biyar ba ba ta sadaka walaysa fi ma duna khamsi zawjin sadaka dukkan raƙuma waɗanda ba su kai guda biyar ba su ma ba zaka a cikinsu in dukiyar mutum ta raƙuma ce walaysa fi ma duna khamsi awsuqin sadaka shi kuma zakata kwaya ababe wanda za su kamar hatsi da shinkafa da sauransu to duk abin da bai kai wafka biyar ba shi ma bai da sadaka alwasku sittuna sa'an ai mun san muddu ko muddu guda hudu shine ake ce ma sa'a shi wannan sa'a din guda sittin shi da ake ce wasqa sittin sittin so biyar nawa ne ɗari uku kenan kamar yadda muka bayani baya alwasku sittuna sa'an da a ce wannan sa'a din yana kai tiya wannan fara ciki-ciki to da ya zamo sai mu ce tiya ɗari uku ce akwai wani ya faɗa mani cewa sun auna sai suka same ta kaman tiya ɗari biyu ne da arba'in ko dai a ƙara zuwa da hamsin haka bai kai tiya ɗari uku ba saboda ragewa da yake akan tiya amma da a ce wannan farar tiya tana yin sa to kawai sai mu ce tiya ɗari uku ce saboda shi sa'a ɗin nan yana kusa ciki wannan muddu guda hudu ne ya kamata ma a ce yanzu a hito tiyoyi wanda suke daidai da shi wannan sa'a din a auna murdu so hudu abinda ya cike sai a yi tiya da shi saboda mu tiyan nan tana da amfani gare mu bai kamata ba in za a yi kwano tiya kawai kowa ya yi abin da ya ga dama tunda wannan kuna ga tana da alaka da shari'a gare mu kamata ya yi waɗanda suke yin kwano ne a rinka yin tiyoyi wanda suke daidai sa'i guda kamar yadda muka san muddu ana yin shi da yanzu akwai wannan tsarin da zaka ta kono wannan bai bukaci ma da wannan muddu din sai an je ana auna shi wannan tiya wanda ke daidai da muddu hudu da an kwasa shi kenan kenan an fidda ma mutum guda zaka kenan to amma yanzu ba haka bane kawai masu yin kwanonin ba ruwansu da shari'a ba ruwansu da sha'anin zaka ba ruwansu da abin da za a aunawa abin da suka ga dama suka yi ga mai girma ga mara girma ga menene ga wadda aka yi dan a zalunci mutane ga wadda ake aunawa da ita ga wadda ake aunawa da ita to dukkan wannan ababen su suka sa mutane cikin rikici da yanzu sun sauƙaƙa mamu in aka tashi sai a ce tiya ɗari uku kuro wannan duka yana nuna maka nisabi sai ya tsaya ga nisabi na lissafi na azurfa shine ƙasa dama akwai hadisi wanda ke nuna dukkan dinari shi dinari na azur na dinari kenan dinari kuɗi na dinari aslan da dirham da dinari duka kuɗi ne to suna da ma'auni nasu na daban kenan wanda yake na dinari shine 20 dinaran duk dinari wanda ya kai guda ashirin to shine ya kai matsayin zaka kenan annabi ya taba ambatawa cikin wani hadisi wanda malamai suka rinka magana a cikin shi amma nan nisabi ne na azurfa da kuma nisabi na zaka ta rakumi da kuma zakata ‘ya'ya na itace, ka ji annabi cikin ɗan wannan abin kaɗai dukka ya faɗa maka lissafi na waɗannan ababe. Zaka ta kuɗi wanda ya kawo zinari ya aje a wurin. Zaka ta dabbobi wanda ya kawo zaka ta rakumi a wurin. Zaka ta ƙwaya ƙwayoyi wanda ya kawo ausuk ya aje a wurin. wannan yana daga cikin jawami alkalim na annabi sallallahu alaihi wasallama kun ji sai aka ce wajen ɓangaren zinari da azurfa su aka ambata to yanzu ta ina muka samu zaka a kuɗi wanda suke na takarda da su wannan kuɗi na takarda aslan ana zuwa da su ne su tana da kima ce na zinare to don haka ake fidda musu zaka tare da cewa asalin zaka eh ta zo ne ga zinari da azurfa an gane don haka kuma riba in aka yi ta kuɗi na takarda ita ma riba ce la ilaha illallah yanzu kana ga mufti na misra ali juma'a wannan bawan allah in kana magana wajen ilimi wallahi duk wanda ya san shi ya san cewa ya san me yake yi wannan darul ifta da muka je muka yi lokacin yana mufti ne ko takarda ta abin da ke sinye nashi ne gare ta kuma rubuce-rubucen shi da ka ga su kasan cewa ba mutum bane na wasa to amma siyasa mana shi ma kan shi sun sajjala mashi maganar baya da makanar yanzu lokacin da ya zamo yana neman matsayi ko yana neman abin nan sai ya faɗi abin da mai gari ke so to a yanzu sabuwar da ya fito kuma wajen ɓangaren riba me yace cewa yanzu riba ba ta da mahalli wannan kuɗi na takarda ba su ne maganar riba ta zo cikinsu ba riba ta zo wajen azzahabu bil zahabi wal fiddatu bil fiddati yadan bi yadin mithlan bi mithlin fa idha ikhtalafat al anwa fa bi'u kayfa shi'tum in kana yadan bi yad yace yanzu kudin takardar nan annabi ya taba gayin su ya ma san da su dan haka ba su da ba su da ni ba su da riba ciki amma abin mamaki kuma yana umarni da mutane su hidda zakka to ka gani ko wallahi in mutum ya bar gaskiya duk ilimin shi ko ya taka sama dan yaro dan karami yana iya taka mashi ina son ku gane wani abu ma'araka da kuke ganin tsakanin ƙarya da gaskiya jama'a ba ƙarfin ilimi ba ne wallahi wasu ilimin da ke gare su da wasu masu gaskiya wanda muke ganin ba su iya karanta abin da ke gabansu amma kuma suke kan gaskiya kuma da sun yi magana mutane su gane in suke da gaskiya amma wallahi wajen ilimi wani in ya fidda akaifa ta ilimi nasu wani bai kai akaifa amma da ya riki gaskiya sai ka gani mutane sun saurare shi kuma sun fahimci gaskiya ta hanyar shi saboda ita gaskiya ce take isar da kanta to haka ho babban malamin nan ne ya faɗa professor ne Ali Juma'a ya rubuce rubuce akan fiqh da usul fiqh amma abin mamaki abin da ya faɗa kyau to kaga da ka ce mashi to malam zakafa wallahi gige cewa zai eh saboda ba yi da ansar da zai bada ta kaka za ka cewa baya riba kuma ka ce akwai zaka saboda kuma ka gane wani abu mugun abin da wajen bangaren riba daman malamai sun yi saɓani Allah ya saka da alkhairi malamai sun yi saɓani na zamani irin su Muhammadu Sayyidu Dambawi sun ce kawai wannan riba ta banki kawai halal ne shi kan shi Ali Juma'a din yazo ya faɗi haka amma kana da Yusuf al-Qaradawi ya dade da yin rubutu akan cewa wannan haramar ce to ka gani yanzu wajen wannan bangaren kamar ya yi sauki ko kun gane akan ya ce ba su da zaka amma in ka kalli abin duka ɗaya ne in ka ce ba su da riba ciki kamata ya yi ka ce har zaka ma bata wajabta ba sai mutane su samu hoto amma wa zai kyale shi yana iya cewa ba su da riba saboda akwai wanda suka tafi akan cewa riba ta bunuk ba riba ba ce a kyale shi amma in ya ce ba su da zaka to a gaskiya tun daga nan sau da yawa waɗanda ma ke tare da shi za su bar shi. an dai fahimci wannan nisabi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ke faɗa na na na ababe daban-daban الإمام البخاري حدثنا علي بن أبي هاشم قال سمع هشيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بربذة فإذا أنا بأبي ذر na wuce wannan wuri wanda ake ma wannan suna da rabada فإذا أنا بأبي ذر حين مشي فقلت له ما أنزلك منزلك هذا shi wannan zai duk na wahab yake tambaya Abu Dharr wane ne kawo ka kuma wannan wuri kai Abu Dharr qala kuntu bishami wannan lugha ce ta sham sha'mi maktuba فاختلفت انا ومعاوية سني ساباني دني دا معاوية في cikin faɗan Allah maɗaukakin sarki da ya ce, Allazi ne ya kame zunan zahaba, ana akwai da zaka ana akwa ma fi sai Bukhari, wajen ku wallazi ne? A aya cewa take, Allazi ne, wallazi ne ya kame zunan zahaba, haka aya take. amma nan abin da ke rubuce shine allazina yaknizuna zahaba ina karanta ayan kamar yadda shi ya kawo ta ne kenan nan allazina ne amma cikin qur'ani wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata nan ma wallazina to kun san wani Allahu alam wasu yana yiwa sahahawa suka yi ko kuma eh masu kwamfuta duka allazina eh
ni ma wannan suka allazina to shi dai aya wallazi ne wanga wallazi ne wanga eh ittihaful qari wanga wallazi ne
to kaji anan abin da ke gaba na allazi ne amma abin da aya take wallazi ne yakzuna dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah irin wannan yaya ake yi in aka zo sai a koma wa manya-manyan wanda suka sharha sahih bukhari da kaji ibnu hajar yana tabbatar da shi wallazina kenan shi ya tatabbu'in nusakh na al-Imam al-Bukhari da kaji Badruddin al-Aini mai umdat al-Qari yana tabbatar da shi walladina yakunizuna dhahaba to kenan haka yake haka aka nakalto shi daga Imam al-Bukhari amma akwai wasu abubuwan zaka ga aya ce amma sai a karanta ta da wani karatun daban to Ibn Hajar da ire-iren su Badruddin al-Aini suna yin bayanin haka ah to ni ban koma ma waɗannan ababen ba ta haka ba abin da zan ce a wannan ne an gane sai dai cewa aya wallabi na ne amma wannan in ya zamo ba riwaya ba ce daga cikin riwayoyin sahihul bukhari kenan zai zamo khata ne matba'i kuskure ne wanda yake wajen tuba'a akai ita aya tana cewa walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adabin alim wannan aya ta qur'ani kenan duk wanda suke tattara zinari da azurfa sannan ba su ciyar da ita a cikin hanya Allah to ka masu albishir da azaba mai raɗaɗin gaske qala muawiya nazalat fi ahli alkitabi fa qultu nazalat fina wa fihim fa kana bayni wa bainahu fi zak kun san wani abu wai shi abu zarri ne na ganin cewa kawai da ka ɗauki abin da za ka ciyar da kanka da iyalanka to duk sauran ba da shi sadaka da shi hankali a Eh, ina masu kuɗi wake zuwa da ke da kuɗi eh lalle mun taɓa kai to wai abin da ke bani mamaki shi ya zo alaji shi wannan a sayyidina abu zar to shi yana son game da masu kuɗin talakawa su kuma talakawa masha Allah in sun samu abu mai gwabi ma su zama masu kuɗin kuma eh to amma ina ganin sai an kai inda kuɗin zai sai dai a ajiye wani wuri ko ko dai ko ko yaya baitul mal to yanzu shi muawiya radiyallahu anhu sai ɗauki wannan aya wadda ke magana wannan azaban ga banu Isra'il ne ya sabka saboda ya kalli siyakin Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani inna kathiran min al ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah ya ku waɗanda kuka yi imani inna kathiran min al ahbari war ruhbani malaman yahudu da malaman nasara la ya'kuluna amwalan nas suna cin dukiya ta mutane bil batil da banna wa yasudduna an sabilillahi suna kange mutane daga hanyar Allah sai Allah madaukakin sarki ya biyo mu wannan cewa walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda Muawiya radiyallahu anhu ya kalli siyaqi ba bi bayani cewa ba للكلام سياق واتفاق ولحاق magana akwai kaminta akwai ita maganan akwai abin da ke biyo mata baya dukkansu har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna kula da gaba ta magana da kula da baya na magana in ana manta kula da gaba da baya na magana sai ka ɗauki muminai ka sa su wuta da Allah ya ce wailul lil musallin da za ka tsaya nan kurum sai ka sa masallata wuta don haka wani ya ce kai maganar masallatai mu je wai masallatai bar shiga masu bautan Allah kawai mu je bar idan giya mu sha mu hole da'il masajid da lil ubadi ta'muruha wasir bina ila hanatil خمار يسقينا مجي بار مشاكي يقرأ ما قال ربك ويل للأولى سكر Allah bai ce azaba ta tabbata ga masu wanda suke cikin maye ta ‘yan giya, bal kala rabbuka wailun lil musallina Allah cewa ya yi wailun lil musallina kenan azaba ta tabbata ga masallata, kaga da ya yanke ayar bai ce allazina hum an salatihim sahun ba idan ba kowane masallata ba ne to kaga sai ya zo da banna wannan to da haka kula da siyaki abu ne wanda yake muhimmi to muawiya sai kalli wajen bangaren siyaki din nan kenan yace ahlul kitabi ne suka gare su shi kuma abu dar yace da mu da su ya sauka gare mu sai ce abin da ya kawo abin da ke tsakaninmu kenan na jayayya shi abu zariyar kawai so yake in ka ɗauki abin da za ka ci ka sha ka iyalanka sauran kawai ka bada shi sadaka to kenan wa kataba ila Uthman yashkuni kenan Muawiya lokacin da yake Sham da Abu Dharr ne je yana wannan munakasha yana zuwa da abin da a gaskiya in aka ce za a yi aiki da shi fa akwai wani abu daban kenan sai ya rubuta ma Uthman radiyallahu anhu yashkuni yana kai karata fa kataba ilayya Uthman an iqdim al-madinata fa qadimtuha to Uthman a lokacin shi kuma da Muawiya ya kai karan Abu Dhar ga abin da yake ce ma mutane ko mutane suna jin maganar shi dan annabi cewa ba wanda ƙasa ta ɗauka ko kuma sama sama rufi wanda yake ya kai gaskiya na abuzar to kaga yana da daraja ga mutane to su kuma waɗanda suke shugabanni fa ko malami ne in ya zamo yana da jama'a to ko dai a nemi sasantawa da shi saboda ko kuma a nemi yanda ba zai zamo haka din ba a nemi sasantawa da shi shi ma in ya zama dan siyasa kenan duk inda ya mara mutane za su burin to malamai suna da su ma kima wajen bangaren mutane to abu zarrin yana daga cikin mutane eh, yana daga cikin sahabban annabi wanda mutane suna son su tunda yana yin wannan abin ko mutane suna jin maganar shi kuma yana saba ma shi muawiya don saboda duk abin da ya gaya mashi sai ya faɗa to kan mutane su koma ha- bangaren shi kuma wani abu ya faru fa kasuru alayyan nas lokacin da Abu Dharr aka ce ya zo Madina Usman radiyallahu anhu ya ce mashi ya zo da ya zo din kuma mutane sai suke suke mai ruhu sai suke waye shi hatta ka annahum lam yarawni qabla dhalika kamar ba su taba ganin Abu Dharr ba فذكرت ذلك لعثمان sai shi abu zar da yake mutum ne wanda yake mai ladabi kuma ba shugabanci yake so ba sai ce to kaga fa mutane suna zuwa su kewaye ni da yawa kenan kan wani abu ya faru ko su ji abin da ke tsakanina da muawiya su koma suna ƙin shi ko kuma su koma suna ƙin abin da kuke kai fa qala li in shi'ta tanahaita yace in kana so yace ma abu zarrin to ka yi nisa har ka zo kusa inda muke kana iya neman wani wuri ka zauna fa kunta qariban ba nisa za ta da ba amma ka dai dan matsa kaɗan fa zaka allazi anzalani hadha almanzil to sai yake faɗa ma shi wannan wanda ya tambaye shi me ya aje ka anan yace to wannan abu da muka yi tsakaninmu da Muawiya da kirana da Usman yayi da taro da mutane ke mani shi yasa na zo nan na zanna walau ammaru alayya habashiyya da a ce za su sa mutumin habasha etofi bakin mutum ni da ke balarabe da za su sa bakin mutum ya zamo shi ne amirina shi ne shugabana ammarahu ja'alahu amiran lahu ya sanya shi ya zamo shugaba gare shi la sami'tu wa afa da zan saurari abin da zai faɗa kuma zan mashi biyayya a kuna ji ko wannan sahabi da ke wannan maganan ba ɗan siyasa ba ne ba malamin yanzu ba ne balle a ce ya ci ya sha ina ma a ce malaman suna ci suna sha Eh, wannan hadisi yana ɗauke da ababe da yawa jama'a kuna ga Muawiya yana daga cikin ababe wanda Allah maɗaukakin sarki yake bance shi da shi suka ce haƙuri suka ce da a ce zai kama bakin zare Muawiya kai wanda kuke ba ku shiri da shi ka kama bakin zare zaren ba zai tsinke tsakaninku ba saboda haƙuri in ka ja shi sai biyo ka in kuma ya ja kai ka biyo shi mutum ne mai haƙuri sosai wajen ɓangaren siyasa mutum ne mai siyasa kudi ba kamata yi ya tada hankali da an yi wannan saɓani mulki ga hannun na yake sham ne shi ke rike da ita don haka lokacin da rigima ma ta tashi kasa yadda za a yi da shi yayi ya riga ya ci ƙarfin mutane ya daɗe yana shugabantar su da suka yi haka haka kuma abin ya fara ɗaukan wata manufa daban za mu ji nan gaba shi fa abu eh, zarar din nan mutane sai suka ga in suka gane shi masu kuɗi rugawa suke eh mala sai saboda kai yazo alal aqalla ko dai yace su bada in ba su bada ba ya same su shubuha kuma su je suna jin sun kasa bacci kamar sun saba ma Allah to suna ganin ya tsawo sai kowa ya tashi ya ruga kawai kai yazo ya ce masu eh, ku zo da mutum ya samu abincin da za ya ci ya aje sauran sai ya ba Allah gudun shi suke yi to kenan abu ne wanda yake kamar zai ta da hankali a wurin kun gani ai shi shugaba ne muawiya amma bai zo ya ce ko ya mai wani abu ba ko ya gaya mai magana ko ya tirsasa shi tare da labubi kuma na abu zarin ko da ce mashi duk abin da ya ce mashi zai yi kamar yadda yake faɗa da bakin shi to da ya tashi me yayi komi hanyar shi ake bi bai ce mai komi ba kawai sai ya rubuta ma wanda yake shugaba na gaba ɗaya shine Uthman radiyallahu anhu yake faɗa ga fa abin da Abu Dharr yake zuwa yana yi ga abin da yake faɗa sai Uthman radiyallahu anhu da hikimar shi sai ya ce mashi zo Madina da ya zo Madinan kana gani mutane da suke lullube shi me suke nuna mashi soyayya suke nuna mashi to wannan abin kuma da za a bincika me ya kawo shi wannan wuri madina din nan ga abin da ya faru tsakanin shi da muawiya to mutane kuma za su shiga wani abin daban shi da kan shi ne ya zo ya faɗa ma shugaba ga abin da ke faruwa wannan ke nuna maka yadda sahabban annabi suke tafiyar da al'amurra na shugabanci kun gane ni lokacin da mu ya zo ba su diba shi yanzu nan akwai abin da ya kai ya zama mutane suna son ka annabi ma cewa ya so din nan yana tasowa ne daga wajen Allah fa sannan Allah ya faɗi yana son mutum sannan jibrilu ya faɗi cewa Allah yana son shi sannan a so shi a sama sannan a sakkan mashi kamna ta mutane a ban ƙasa. To kenan sai tashi yi ta abin nan, to amma hakan nan zai iya kawo canji na na zukatan mutane game da wannan shugaban. Kuna ga shi da kanshi sai ya nemi abin da ba zai kawo wannan abu ba. To don haka ko kana da wata maslaha ta kai taka kai kaɗai? in ya zama da wannan zai kawo hargitsi ga mutane zai kawo ta da hankalin mutane to wannan maslahar taka bar ta ita kaɗai ga kanka sai ka bi abin da zai gyara ƙasa zai gyara al'umma ba tare da an samu tangarɗa ba an gane ko? to kun ji abin da wannan abu zarri sai zai gaya mashi to mutane fa sun mani yawa kinan ka abin ya kai kuma in faɗi abin da ya shiga tsakanina da muawiya kuma a samu cikas a samu rabuwar kan mutane to kuna ga kenan ɗaiɗaikun mutane wanda suke biyayya talaka suke biyayya ga shugabanni su ma kansu suna gudun e abin da zai kawo tangarɗa da rabuwar kan mutane haka kuma ya kamata su masu shugabancin mutane kuma su ma su kiyaye abin da zai zamo ya kawo rabuwar kan mutane yace da mutane suka rinka fitarwa ka annahum lam yarawni qabla zalika kamar ba su taba gani na basiran mu fa zakartu zalika li usman fa qala li in shi'ta tanahaita in kana so kana iya ka dan yi nisa haka ƙariban amma nisan ba nesa kwarai ba kinan wannan ya nuna maka in ya zama da zaman ka a wuri zai iya kawo fitina to kana iya ka gusa da wurin an gane ko saboda al'amuran mutane su je daidai kowa ya san cewa mutum ya zamo shi kaɗai ba abu bane mai daɗi ya zama cikin yan uwa wanda za a fira abokai shine mai daɗi amma kadiba in ya zama da wannan zai kawo rabuwa ta al'umma ya kullace shi ya sha wahala saboda maslaha ta al'umma to haka ya kamata mutum ya kasance ga abin da nake so ga abin da zai gyara al'umma sai in iya catuwa ni saboda al'amuran al'umma su tafi wannan sunna ce ta sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam فذاك الذي أنزلني هذا المنزل kenan abin da ya faru nan shine yasa na baro ma madinan na je na samu wani dan ƙauye na zanna wai dan kakka ga kawai wani abu ne ko fushi yayi ko wani abu a'a yana son ya nuna maka wannan biyayya ce ga shugaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da ita an gane yace walau ammahu alayya habashiyan da a ce Uthman radiyallahu anhu da Muawiya waɗanda shugabanni ne da za su sa mani shugaba ko kuma shi Uthman din ya sa mani shugaba ko da bakin mutum ne mutumin Habasha la sami'tu wa ba'd da duk abin da ya faɗa mani na i zan ji in aikata bari zan ji in bari aha kaga wannan ne ya ba a cewa an bashi kuɗi to wannan ita ce sunna ta sahabban annabi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama haka yace a masu biyayya ba wai siyasa ba ce auna tsakanin barna ne da gyara ko da fa ba mutanen kirki ba da shugabannin nan an gane ba wai dole ne sai su zama suna mutanen kirki ba saboda a waɗancan mutanen annabi sai bai labarta cewa ba ma mutanen kirkin ba ne to falle in ma mutanen kirkin ne to don haka ba wai goyon bayan su ba ne in aka ce ka a fita ko dai da bindiga ko da takobi a ce za a yaƙansu ko kuma a je a yi zanga-zanga don a yamutsa al'amurra in aka ce haka nan na farko ba ana nufin ana bin su bane akan abin da suke kan shi ba ana nufin kuma duk abin da suka yi daidai ne ba a'a fitan nan wani mugun abu za ta haifarwa shari'ar musulunci aunawa ake ga barna ɗari bisa ɗari ga barna hamsin bisa ɗari sai ya yi haƙuri da barna hamsin bisa ga ɗari a kan hamsin a barna wadda take ɗari bisa ɗari an gane shi in aka bar shi kan mulkin nan zai iya ya ɗauki kuɗi ne ko ya yi wani abu ko ya yi abin da ya ga dama to amma in aka hito aka ce za a yaƙan shi a fidda shi daga kujerar da yake kan shi kuma rayukan mutane za a rasawa to da a rasa kuɗi da a rasa rayukan mutane wani ne yake to shari'a haka kuke auna ba ba wai ana nufin rasa kuɗi abu ne mai kyau ba kamar yadda ba a nufin eh, kashe mutane ba abu bane mai kyau rasa kuɗi ma ba abu bane mai kyau amma in aka auna sai a ce ya ci kuɗin rayukan mutane su zamo lafiya ha mawaƙin larabawa yake إذا سلمت هام الرجال من الردى إن يزمنا ويوم متاني يا daga hallaka saman malu ita dukiya ba komi bane illa mislu qasl azafir sai dai kamar kafid da aka yi sani hitowa za ta to wannan shine yasa ahli sunna suka ce ba a fita ga waɗanda suke shugabanni su yi abin da suke so su kare saboda auna tsakanin banna da gyara yanzu da abin da za su yi su tafiyar da al'amurra ko don maslahar ƙasa ne ko don maslahar kansu ne ina ruwanka kai yanzu me da ka to amma yanzu in ka tashi kace za ka yi zanga-zanga kishiyarsu su ne ke umarni su ce a ba su wuta a in ka aka farawa da wuta ko ni da ke nan wallahi lafiya zan yi eh ku da kuka ji cewa kun karanta wani lafi wanda ke nuna a hita wallahi ba ruwa na to ka gani ire irin wannan dan haka sai a kiyaye abin da za a iya ayi wani abu ga hannunsu yake kai ba komai sai duti in ka ma iya samun kankara wanda za ka jefawa to kuma aka bar su wannan kuɗi ne za su hallaka in kuka fito kuma rayuka ne za su hallaka shari'ar musulunci tana gabatar da rayukan ɗan adam akan kuɗi kusan da aka gano maƙasudin shari'a manufa ta shari'a aka fara da addini aka biyo da rayuka da ɗan adam aka zo da mutunci na ɗan adam aka zo da hankali na ɗan adam aka zo da eh, zuriya ta ɗan adam ƙarshe abin da aka zo da shi shine kuɗi don haka wajen yanzu ibn abdulsalam da mutane za su fito takara wannan sha'anin shi shi wajen arab yake wannan sha'anin shi wajen kashe mutane yake wannan sha'anin shi wajen hallaka kuɗi yake mutane ne guda uku suka fito takara wannan shi dan kashe kai ne kur duk wanda ya motsa zai hidda masa rai wuya shi kuma wannan ɓannar shi shi kuma wajen ɓangaren mata da sauransu shi kuma wannan ɓannar shi wajen ɓangaren kuɗi ne malamai suka ce wajen auna barna da gyara abin da ke wajibi shine dole fa kadiba bai ce a a zaɓuwa na ba a a dole ne dole ne a zaɓi wanda barnar shi wajen kuɗi ne dole ne saboda in aka bar wurin ko dai wanda ke kashe mutane zai zo ko kuma wanda ke keta alfarma na mata da sauransu zai zo to don haka wannan shine auna tsakanin barna da gyara an gane ko to don haka biyayya ga shugabanni cikin abin da mutum ya ji daɗin su da abin da mutum bai ji daɗin shi ba abu ne wanda yake wajibi jama'a hatta kuɗin nan da ake cewa a ba da kaza mutane su ba da kaza a wata ko a cikin kaza nasu wallahi in ya zama da abu ne wanda yake zai kawo gyara kuma zai hana a ga kasawanmu a duniya na tahiyar da lamari na iyalai da ci da sha to wannan abu ne wanda wani lokaci zai zama wajibi fa jama'a wajibi a shari'a fa wani lokaci zai iya zamowa an so ne in ya zama ƙasa da mutane za su shiga cikin halin ƙaƙanikayi wanda zai kai a shiga cikin mawuyacin hali to a wannan dole ne kai in aka ce cikin kuɗinka wanda ka fi ƙarfinsu ba da kaza dole ne ka bada dole fa to in ya zama na kuma mutane za su iya rayuwa ba tare da wannan ɗin ba to zai iya zamowa mustahabbi ne shi abin da ke da kwai duk lokacin da za a ƙana'antar da mutane in mutane suka gane akwai tausayin su tare da ku ko ba yanda za a yi ku faɗi wani abu ba su yarda da ku ba ba a yanda za a yi ku ce a yi da za a yi ba to don haka ana dibo can ana dibo nan eh waɗannan duk shugabanni in suka yawo akwai alamar tausayi gare su da mutane da sauransu su kansu mutanen ba su jin nauyin yin wani abu su kuma mutane in aka ce za a yi abu dukkan kowane abu ne su kalla shi ji shin wannan abin zai fidda mu ya fidda ƴaƴanmu da matanmu da wanda ma za su zo nan gaba to in aka ce a yi ko ba ka tare da wannan shugabannin i Allah maɗaukakin sarki ya san dan shi kai kuma zai baka lada akan haka ko me niyya ce fake sa ka samu lada ko kuma ba za ka same ta ba Ab- Alhaji ba a mana haƙuri in yi da wannan saboda saboda kun gane mu kare da maganan abu zar abu zarri din nan ana iya a jako na'am ko da shaf shaf ne a yi na'am أها. الإمام البخاري يتي حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف ابن قيس قال جلست في بيدنا حاء sai ɗauko kuma wani isnadin kenan ba mutum guda ya ji shi wannan magana gare shi ba wa haddathani ishaq ibn mansur qala akhbarana abd samad qala haddathani abi qala haddathana al jurayr jurayri qala haddathana abu al ala ibn الشخير أن الأحنف ابن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش ahlab ibn qais ya ce na zauna wajen wasu jama'a daga cikin ƙwarishawa faja a rajulun khashinu sha'ar sai wani mutum ya zo wanda yake yana da eh, gashi wanda yake mai kaushi kenan bai ma gyara kanshi ba hatta ya zamo yana da laushi din nan irin yanda yake haka ya bar halitta Allah wasiyabi kayan ma da yasa ba masu taushi ba ne saboda su masu kuɗi ke sa kaya masu taushi wanda yake bai da su in ya ga dama sai ya ɗauki agali ne ya yi riga da rabi ya yi abin luɓawa da rabi haka sanyan da fata take aika jiki ko to shi da kan nashi da kayan nashi dukka suna da kaushi wal hai'a ka ga ma kamar shi za ka ga akwai kaushi ciki saboda bai kula da ya gyara kanshi wanda ba duniyar ta dame shi ba hatta kama alaihim fa sallama sai da yazo ya tsaye cikin wannan jama'a da ke cikin Qurayshawa sai ya musu sallama thumma qala bash- bashiril kanizina kayi ba masu tara kuɗi albishir duraba fil yuhma alaihi min nar jahannam da wani doci wanda za a gasa shi da wuta a rinka ɗaɗana musu ranar tashin alƙiyama sun da yi ga'u sannan wannan doci wanda aka gasa shi da wuta a rinka yi ga'u ala halamati sadi a hadihim a rinka aza musu akan kan nono shine halama kai na nono na ɗan adam namiji ne ko mace ana ce mai halama a rinka aza musu wannan dutsen akan nan nan nan su hatta ya khruja min nughdi katifihi har sai ya fita daga zuwa a aza maka ganono har ya fita daga ya fito cikin kafada yuhma alaihi fi nari jahannam eh, eh, na wa wa yudau ala nughdi katifihi hatta ya khruja min ha- eh? kuma ana iya a azo shi daga nan ya fito ta wajen nan na ko a sa shi cikin nan na ya fito ta kafada ya tazalzal yana mammotsawa sun walla ya ya isar da sako ko ya juya ya tafi shi fajalasa ila sariyatin sai ya je wajen ginshiki na masallaci ya zanna wa tafi'tu hu ni kuma sai na bi shi in ji shi mai riwaya daga Abu Dharr wa jalastu ilayhi kaji irin yan ganin kwam din nan wa ana la adri man huwa ni ban ma san kowa ne ne ba kurum fa qultu lahu la ura al qawm illa wa qad karahu alladhi qulta yace ba ni zaton mutane ura shine zato ara ina gani kenan ina tsammanin mut- ba ni tsammanin mutane fa sai cewa ba su ji daɗin abin da ka faɗa ɗin nan ba قال إنهم لا يعقلون شيئا cewa la- su ba su fahimta komi ne kenan wannan yasa kake ganin suna fushi da abin da na gaya musu fa qala li khalili yace to masoyi na yana nufin ma'aiki
Sallallahu alaihi qala qultu man khaliluka yace wane ne makaunacin naka ba da tsayin qala annabi wasallam.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أي النبي ياتي يا أبا ذر ياتي وانين خليلك في فارق يا مشي تشيوا ga abin da annabi ya faɗa قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا كان ganin dutse na Uhud قال فنظرت إلى إلى الشمس ما بقي من النهار sai na kalli eh, rana da abin da ya saura daga yini وأنا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة الله إلى زمان النبي زيد وأنا أرى لما أراني ما أرى با. إلى زمان النبي زيد أي كانني وجن بقاتشي فقلت نعم دوتي كان جنن دوتي أهد نتي إيه إلى جنشي sai zaton annabi aika shi zai dan haka yake tambaye shi qala ma uhibbu annabi sai ce ba ni san ya zamo annabi misla uhudin zahaban unfiquhu kullahu illa thalathata zarafin wannan magana ce ta Abu Dhar yace ba ni san ya zamo ina da kwatancin buci na uhudu na zinare unfiquhu kullahu in ciyar da shi dukkan shi kinan da a ce ina da irin dokin uhudu na zinare da zan ciyar da shi duka illa salatata danarin dananir sai dai dinari guda uku kaɗai zan raga in bar shi wannan hadisi muka ce wai shin annabi ne ya faɗi wannan ko kuma magana ce ta Abu Zar to in annabi ya faɗa kaga da ma an san halin annabi zai tashi daga cikin sahabbai a ga ya yi gaugawa in ya zo ya ɗauko zinariyar eh, ya zo ko kuma ya rabota kuɗi wanda suka yi saura gare shi ya rarrabe su sai ya ce na yi gudun su kwana gidana ne ba tare da laraba su ba idan in annabi ne ma ya faɗi wannan ai mun ga yayi irin haka nan zai iya ba da dukkan abin da ya shigo hannun shi ya zauna haka nan wasu suka ce a abu zarri ne ya faɗi haka wa inna ha'ula'i la ya'qilun shi abu zarri sai ce waɗannan ba su fahimta to kaga sa shi dinnan da aka yi da alama ta cewa magana ce ta annabi wasu malaman suka ce a'a laysa marfu'an ya, magana ce ta abu zarri innama yajma'una ad-dunya su suna tara duniya ne la wallahi la as'aluhum duniya ni ba ni tambaye su duniya ba ni son su bani ba ni bukaci da su bani wala astaftihim an din ni kuma ban neman su koya mu addini hatta alqallaha kenan na wadatu da su ban bukatar komon kowa yake son ya ce eh dukkan waɗannan suna nuna maka eh abinda waɗannan sahabbai suke kan shi kuma in saɓani ya zo kana gani sai a ga mutum yana da wani ra'ayi tabbas an san wannan ra'ayin Eh, ba daidai ba ne amma in ya ɗan dogara da wani dalili kaga sai su kyale shi ba a shiga zagin shi ba a shiga ci mashi mutunci saboda ya saba ma wani abu amma ka san wannan matsala ce wadda ulama gaba ɗaya ba su tafi akan ta ba ustazu yanzu wani da ya zo dan Allah ya ce zai ba da dukiyar shi rabi annabi ce a'a ba shi ne muka karanta ba sa abu wannan sa'adu bin abi waqas yace ba wanda za ta gadan shi sai yadda ya shi guda idan an ya raba ya ba ta wannan nisfu din sauran duka ya sadaka da su nabi ce a'a yace da zai bada biyu ukun duke shi kai sulusai mali aka ce sulusani ana nufin biyun ukun na dukiya duke shi zai kasa uku ya bar maɗiyar kashi guda sauran ya bada sadaka annabi ya ce la yace to zan bada rabi annabi ya ce la yace to in bada ɗayan uku annabi ya ce shi ma yayi yawa innaka in tazara أو أن تذر أهلك أغنياء كبر إيالنك سنا وداتي خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس يا في كبر ستلو تسنا ترى ممتاني حنو to yanzu da Allah ku kalli abinda Abu Dharr yake umarni da shi da kuma abinda Annabi ya hana wannan ya sadaka da rabin ma doki shi kenan wannan dijin hulul ulama kishi wannan suke ra'ayi ne wanda ya zo da shi wanda ba wanda ke bin shi akan haka ina tsammanin har ƙarshen mutuwa kawai to amma tare da haka an ji an rena shi an ji an ci mashi mutunci an dai saɓani ne kurum kuma kuna ga yadda aka warware matsalai aka kira shi wani wuri ya zo ya zanna wani wuri ka diba kiran ma da aka mashi na ya baro inda yake sham da ya zo kuma da ya ga wani abu inda zai tsaya akan haka zai iya samu jumhur wanda suke masu yawa ne wanda su ma za su su mara mai baya inda ma zai buɗe siyasa kuma mutane za su ce za mu bi ka ka zama shugabanmu amma tare da haka ya kauce ma wannan Eh. ba wanda ya zage shi ba wanda ya ci mashi mutunci kuma haka aka zauna kuma an san ra'ayin nashi kuma ba daidai ba ne to haka ya kamata mutane su rumfa fahimta mas'aloli in aka riga aka wa mutane bayanin abin da ke gaskiya to mutane ba su bukatan ka zage su ba su bukatan ka ce ma wani jahili ne bai fahimta bai san komi ba dukkan waɗannan ababe ne wanda suke kana iya bayanin gaskiya ba tare da ka yi su ba ba ruwanka da mutum kurum amma kana da ruwa da abin da yake faɗa da abin da yake cewa da abin da yake sama mutane cikin kwakwalwarsu in ka tashi yin bayani ɗauki abin da mutum ke cewa ba ruwanka da shi mutumin nan haka annabi ya rinka yi in ya tashi sai kafirai suna bauta ma gumaka ba zai ce ma abu jahalin ɗan kafira ɗan kaza ya rinka zagin su ba sun san yana mutunta su bai zagin su amma sai ya ɗauki gumaka wanda suka daɗe suna bauta mawa sai ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in kuna kiran su ba su jin kiran nan walau sami'u mastajabu lakum in ma sun ji ba su iya karba muku wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum in aka nuna tashi alƙiyama ba su amfana maku komai abinda kuke ma za su ba kuma san kuna yi ba wannan ya fi zagi eh alahum aydun yaftashuna biha in gasu da hannuwa wanda suke kamawa أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ba da hannuwa wanda suke kamawa ba su da arjul wanda suke tafiya da su ba su da kawabu sannan kuma ba su da ido wanda suke gani sannan ba masu da kunnuwa wanda suke ji sun mun bukumun yanzu waɗannan su ne allorinku da mutum ya koma ya ce "Ah, to wannan ya fi zagi zahiri to haka ake tafiyar da mas'ala kuna gani ina ga dai haka ya kamata mu tsaya sai sati mai zuwa in Allah ya yi amma in akwai tambaya in Allah ya sa an tsaya sai a karba in ba sani ba sai a ba da lokaci a nan muka tsaya kan hadisi na uku da ɗari hudu da takwas